خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan rajab shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya muna darasi na 118 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na muhammad bin abdul wahab shekhu da'awatul islamiyya wanda muke yi a wannan masallaci na ihya'us sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria idan yawa za su iya tunawa mun gangaro can mun kusa mu karisa fasali da yake magana akan wato hijira da kuma irin yadda allah tabaraka ta'ala ya yi alkawarin minnin kalada ga waɗanda suka yi kasuwanci da shi suka bayar da rayukansu da dukiyarsu saboda allah malam ce um, falamma ra'a tujjar azamat al-mushtari wa qadar as-saman wa jalalata man jara al-aqd ala yadayhi wa miqdar al-kitab alladhi usbita fihi arafu anna li hadhihi sil'a sha'nan laysa li ghayriha فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا رضا واختيار واختيارا من غير ثبوت خيار فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل قد سارت نفوسكم وأموالكم لنا والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية لم نتبع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم بين الثمن والمسمن طيب malam yace yana magana ne akan inda ayar Allah yake cewa ya siya daga muminai dukiyarsu da rayukansu gaba daya wanda za su yaƙi saboda Allah don kare addinin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yana so mana bayani Allah yana yin kasuwanci da mutane ya siya kayansu kuma ya musu sakayya amma ba irin namu kasuwancin ba ya ce ɗan kasuwa sun ga girman abin da Allah ya tallata musu na su kasuwancin da shi su ba da ransu ko dukiyarsu wannan magabatanmu na da kenan da kuma nauyin kuɗin da Allah ya tanadar wannan misali ne yake buga mana da kuma girman wanda a hannunsa aka gudanar da wannan kasuwanci da kuma abinda aka rubuta na alkawari a cikin littafi na cewa za a biya daga nan suka gane lalle wannan kadara da ake ciniki da Allah da ita to tana da wani sha'ani na daban wanda ba wanda ya kama da ita suna ganin akwai wauta akwai rashin wayewa an yabi'uha bi thamanin baksin da rahima maduda su sayar da wannan kadara da farashi wanda yake na araha yan dirhamomi kidaddagago wanda ɗanɗanon zai tafi wahala kuma ya biyo baya don haka sai suka ƙulla kasuwanci babba ba ƙarami ba tare da Allah ba wancan na duniya ba wanda ba wata ribar ƙwarai a wannan kasuwancin da Allah suke yi don samu yardar Allah kuma da zaɓin Allah tabaraka wa ta'ala kuma an yi kasuwancin ba tare da wato subuti khiyar ba wana tabbatar da zaɓi a kawai sun sallama sun miƙa al'amarinsu ga Allah shine zai biya kuma babban biya zai yayin da kasuwanci ya kullu aka miƙa abinda Allah ya saya to sai Allah ya ce wa mutane to da rayukanku da dukiyarku duk sun zama namu gaba daya yanzu kuma yau a lahira gashi mun dawo muku da komai sama da yanda kuka bamu ana ana nufin cewa duk wanda ya bayar wa Allah to zai samu abin da ya ba wa Allah a kiyama au fara makana sama da abin da ya bayar Allah bai taba biya daidai wa daida ba a duniya idan ka yi za a baka abin da ka bayar za a baka amma shi Allah in ya zo biya ninkawa yake shi sa ya ce wa abu'afa amwalikum ma'a Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su saboda Allah wai mutuwan banza suka yi sam duk wanda Allah ya kaddara masa mutuwa a hanyar Allah to bai yi mutuwar banza ba ya yi mutuwa ta daraja mai kuma tsada ya ce ba mun karɓi rayukanku ba ne ba mun karɓi dukiyarku ba ne don muna neman riba ibn qayyim yake fassara mana Allah yana faɗa duk abin da aka ce ka yi wa Allah to ba an ce ka bayar ne don Allah ya ci riba da kai ba kai ne za ka ci riba da Allah lam nattabi minkum nufusakum wa amwalakum talaban lirrifi alaikum a'a Allah baya neman wani ƙari ko riba a wajen dan adam ku ne fuqara wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah shine mawadaci ku kuma talakawa ne yace yayi wannan ne dan yaga wato kyauta da karamci dan ya nuna wa bawa kyautarsa da karamcinsa dangane da karban kasuwancin da ya yi da kuma bayarwa da yi ya ba shi ajallul asmani kudin da ya fi kowanne yawa da girma kuma abin mamaki aka baku ribar kuma aka baku kaya wannan shine sakamakon da Allah zai yi wa bayi mumine wannan misali ne ibn qayyim ya buga mana dangane da tadhiya da ya kamata mu yi mu bawa Allah wato dukiyar mu mu bawa Allah rayukanmu ya kawo misali wanda annabi ya buga a aikace yasa jabiru da raƙuminsa annabi ya sayi raƙumin jabir aka yi ciniki ya cika masa farashinsa da kuɗinsa jabiru ya tafi da wannan raƙumi abin mamaki manzan Allah da aka zo ya dawo mai da raƙuminsa kuma ya dawo mai da kuɗin shi sallallahu alaihi wa sallam karamci shine ce wa ta'ammal qissata jabirin wa jamaluhu kaifa wafahu saman wa zadahu ya cika mai kudi kuma ya kara masa wa radda alaihi al-ba'ira ya kuma dawo masa da raƙumin hadisin bukhari kitabu salat riwayar jabir bin abdullah sannan kuma ya bashi labarin halin mahaifin shi haram abdullahi bin haram shi sunansa jabir babansa haram abdullahi bin haram jabir bin abdullahi bin haram ya ce فذكره بهذا الفعل حال الله ما أبيه وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاها وقال يا عبدي تمنى علي أعطيك فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفقه لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعطى عليه أجل الأسمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمسمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو الذي وفقه له وشاءه منه جابر ابن عبد الله يا بن بابنسا a madina ya rasu za ta fi yaƙi ya tara 'ya'yansa shi abdullahi bin haram ya ce wa jabir ina ganin cewa a yaƙin nan ina daga cikin mutanen farko-farko da za a kashe ka ji waliyan allah mana kafin fa kafin aje a yaƙin a kashe ya ce yana jin yana cikin gawawakin fari kaji kaji kaji idan na mutu kaza da sauransu to haka ake so bawa ya rinka matso da mutuwa a tattare da shi koyaushe don tana iya riskan mutum bai kimtsa ba Allah ka samu cika da yana da matsayi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da annabi ya yi wa jabir sai ya tunatar da shi wato yanda Ubangiji ya wa mahaifin shi. Annabi ya ba shi labari cewa Allah ya rayar da babanka ya yi masa magana, Allahu Akbar. Bayan ya mutu, kuma ya raya shi, kuma ya masa magana, gagaga ya ce, Ya kai bawana, ka yi buri duk abin da kake so a kiyama, fari zan baka. hadisin Hassan Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Ibn Majah Ibn Qayyim ya ce ka sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda kyautarsa da karamcinsa ya girmama ya game iliminsa ya game ilimin halittu ga baki daya Hassan shi wannan Abdullahi bin Haram wata rana an taɓa wani mamakon ruwa haka kwashe makabartun shuhada a Uhud din nan sai ga wani kabari da likafani kamar yadda aka binne shi bayan shekaru masu tarin yawa wallahi mala ana zuwa ana dubawa sai aka ga wannan baban Jabir din ne baban Jabir ne ga jini da komai da aka binne shi duk shekaru ba abin da ya canja a cikin sa wannan Allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wasu bayi Allah ya girmama su Allah ya ƙara mana sanin girmansa to Jabir da aka zo Allah ya manzo Allah ya bashi kadararsa kuma ya bashi kudinsa gaba daya wai wannan misali ne na sakayyar da bawa zai tarar da shi a ranar tashin alkiyama yayin da yawa Allah aiki da dukiyarsa kuma Allah ya bashi ikon kammala wannan kulli na kasuwanci da ake tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin ya karbi abun sayan raƙumin nasa Jamal Jabir ake cewa da dukkan aibin da yake tattare da shi kuma ya bashi kuɗi kuma ya dawo masa da shi ka gani ya sayi bawansa a karan kansa da dukiyar shi ya hada masa kudi da kayan kudin gabaki daya ya kuma yabe shi wannan aiki ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kuma shine ya datar da shi ya so yayi haka din to malam ya kawo wasu abiyat yace fa hayya halan in kunta zahimmatin faqad hada bika hadi shauqi fatwi al marahila وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا ولا تنظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وأحي بذكراهم الشراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغ المناهلة وخذ خبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعل وحي على وادي الأراك فقل به أساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إن كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمن يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فإن اللقاء ذا الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا يتي لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدا به في طريق سيره فما حطت به رجاله إلا بدار القرار bari mu ƙara sababin sai mu dawo kan baitukan insha Allah abinda malam yake nufi a takaice kama ana zaburar da mutum ne ya himmata ya yi ƙoƙari wajen ribatar lahira da duniyarsa karka yi sakaci karka juya da baya wajen neman ainihin wato yardar Allah akwai lambar motar Borno ADM 141AA Golf ce ta tsare hanya idan mai mota yana nan yaje ya ya gyara parking Borno ADM 141AA Golf na me yasa ibn qayyim wannan bayani saboda ya san raunin mu dangane da sakaci akan neman lahira da samun yardar Allah kullum shedan burinsa yaya zai raba kada rabauta da lahira ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يا جاء الله يتشي زنزو musu ta gaba. in batar da su zan kuma zo musu ta baya don in batar da su hadda ni da kaifa duka zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu don in batar da su ya ce sai na lalata su ka samu mafi rinjayensu ba sa gode maka suna butulci da abin da kai musu wannan shine babban aikin shedan ya raba ka da Allah in ka shiga wuta tafi yake yana murna kuma za ka zo ka yi nadama dangane da bin shedan da kai dan zai zo ya hudu ba a gaban Allah ya yi bayani ce ya ubangiji duk wanda ya bi ni ban masa tilas ba وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم yayin da Allah ya zo ya kafa kiyama aka tsaya shedan zai tashi zai yi shela a gaban Allah ya ce Allah ya muku alkawari na gaskiya gashi yau an hadu amma ni na muku alkawari gashi yau na saba alkawar kar ku zarge ni ku zargi kawukanku fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم yace ba wanda na ja ba wanda na masa tilas na kira ku ne kuka bi ni yau Allah shine mai gaskiya ni kuma mai ƙarya ne na yau dare wannan a kiyama za a yi wannan abu wallahi wallahi kuma abinda kuka yi shirka da ni da bi na da bin Allah kuka hada to ni na kafirce muku na butulce muku ba ruwa na da ku ni kafartu bima ashraktumuni min qablu shi da kansa zai ce tab yau azzalumai suna cikin azaba mai radadi shedan da kansa zai fada kawai sai ji ayi tafiyar sa Yasa ibn qayyim yake cewa kai sauri ka tafi don ka samu yardar Allah zuwa Darussalam gidan aminci wanda rayuka da suka kibin son rai su za su amfana da lahira waɗanda suke da alhimamul aliyya himmomi madaukaka ba mai wasa ba fa mai himmar gaske shi ne zai ci moriyar lahira mai kiran imani ya yi shelar imani kuma mai rabo ya bi shi Allah ya tura muku annabawa ya tura muku manzanni an yi kira an yi jawabi an faɗakar annabawa sun tafi malamai sun ɗauka sun dasa akan abin da annabawa suka tafi suka bari duk wanda yake a raye mai rayayyar zuciya ba mai matacciyar zuciya ba ya ji saura yake kawai wannan abin da ya ji din ya zaburar da shi yana sha'awar ya samu gidaje da Allah ya tanadar na masu bin Allah tabaraka wata'ala kuma wannan ne ya shirya da shi zuwa ga hanya da ta dace ya bi bai sauke kayansa ba sai a darul karari gidan mutuwa kenan lahira wa ma hattat bihi rihaluhu abin hawansa da sirdin sadalabtun kayansa da ya dauka a duniya bai tsaya ko ina ba sai gidan lahira gidan aljanna darul karari ya daɗa kawo mana cewa Allah ya yi alkawari duk wanda ya bi hanyarsa ba abin da ya bi da shi hanyar Allah nan sai imani da gaskatawa ya ce masu tafiya jihadi kenan ya ce to zan dawo da mutum gida da abin da ya samu na ganima sannan zan shigar da shi gidan aljanna faƙala in tadaba Allahu liman kharaja fi sabilihi لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل الله تبارك وتعالى يا تاندي يا كمي القوري ga wanda ya fita don shi don Allah ɗin tsabar imani da Allah da yadda da Allah ya fidda shi daga gidansa don ya je ɗaukaka kalmar Allah sannan kuma Allah ya ce da gaskata manzanni na akan abin da suka zo da shi na yi alkawari dole wannan zan dawo da shi gida bima nala min ajrin aw ganima da abin da ya samu na lada ko kuma ganima ko ga lada ga ganima sannan kuma zan shigar da shi gidan aljanna na'am aljanna jama'a aljanna da Allah yake faɗa ya ce aljanna wani guri ne da ya tanadar da shi ga ibadihil abrar masu yi masa da'a wanda suka bi shi duk abin da ka sani na jin daɗi da shakatawa da holewa da morewa to akwai shi a gidan aljanna har da ƙari wasu yada ba ɓacin rai ba baƙin ciki ba tashin hankali babu damuwa ba wayo Allah ni yasu ba na shiga uku komai sai ce ne a gidan aljanna fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba haka zuciyar ɗan adam ta ƙyasa cewa ga irin kaza abu kaza a cikin aljanna akwai abin da ya fi ƙarfin zuciya ma ta yi tunani ko ta ƙyasta wannan abin wallahi ya fi sai kawai an shiga za a gani wallahi to gaba ɗaya duniya da Allah ya kawo mu ya ce mu rayu ne mu dage mu nema aljanna Allah ce ita aljanna ce da muka tanadar da ita nurisuha min ibadina man kana taqiyya zamu gadar da ita ga bayin wanda suka kasance masu tsoron Allah ka bi Allah kai masa da'a akan abin da ya umarce ka ka bi Allah ka hanu akan abin da ya hane ka rayuwa tana ta tafiya ana matsawa ana la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi jama'a mutuwa gaskiya ne ana matsawa ana matsawa ana matsawa ana matsawa ɗab sai ka ji an tafi to a lokacin ne za a fara cin abin da aka girba abin da aka shuka abin da aka noma abin da aka tsara abin da aka aikata kana kwanciya rana farko da ka mutu ranar za ka fara cin moriyar ibadar da kai a duniya da imaninka da Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya karba da ya rab ya rab ya rab duniya ba ta da daɗi da ka ciro za ta ƙare haka yadda kake nan to za ka ƙare wata wataƙila ka ƙare da ƙarfinka ko ƙarfin naka ya ƙare kuma ka zo ka tafi cikin wahala ko ka tafi kana sane ko kuma ba sani ka tafi kawai sai dai ka ji ka a can ko ka tafi ka shirya ko ka tafi ba ka shirya ba Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka yi musu afuwa Allah ka sa sun huta Allah ka ji kan malamanmu ya Allah duk wanda ya riga mu tafiya wurin nan ya rabbi ya rabbi Allah ka rufa masa asiri ka taimake shi wala tukhzina yawma yub'asun ya Allah kada ka tozartar da mu ranar da za a tashi mutane shi yasa annabi ya kawo wannan hadisin yace wallahi da ba dan kan na tsananta al'umma ba ta ba ba zan taba tsayawa ma in an ji yaki wai a bayan rundunar yaki ina baya ba ina gaba ma qa'attu khalfa sariya kuma wallahi annabi yace da nayi burin a kashe ni saboda Allah sannan a raya ni sannan a kashe ni sannan a raya ni sannan a kashe ni zai so mana ya je yaƙi a kashe shi ya sake dawowa a raya shi ya daɗa fita ya je yaƙi a daɗa kashe shi a wajen yaƙin ya sake dawowa a daɗa kashe shi a raya shi a kashe shi saboda falalar shahada mutuwa akan hanyar Allah wannan hadisin na Imam Bukhari ne kitabul iman da Imam Muslim a cikin kitabu al-imara yace baya so ne ya tsananta muku da sai ai haka mutumin da ya mutu hanyar Allah a kashe shi bayan wani lokaci a dawo da shi ya dada tafiya ya je a dada kashe shi saboda falalan a kashe shi ta hanyar Allah din yace masalul mujahid في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفتر عن صوم ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله مثال وند يجي جهادي سبب الله kamar misalin mai azumi ne azumi yana da muhimmanci na nafila ba na farilla kuma da mun ba sai an yi bayani ba yawan yin azumi mai tsayuwa da daddare tsayuwar dare sallah da daddare wanda yake mai da'a wa Allah yana tsayawa yana sallah yana yi wa Allah da'a yana karanta ƙur'ani ƙur'ani yana da falala a karanta shi a koyaushe amma falalar karanta shi cikin dare a yi sallah da shi to nesa yake da kawai mutum ya zauna ya karanta shi a masallaci saboda can akwai karatun akwai kuma sallah a haɗe to wannan fa shi ne misalin wanda ya je jihadi ga azumi ga sallar dare ga ibada sannan baya kosawa dangane da azumi la yaftur al sawmin kwata kwata baya gajiya akan sallah azumi sallah azumi sallah azumi sallah har sai mai jihadin nan ya dawo to shine za a iya kwatanta su kaga shi mai wannan jihadin wata ila bai kiyamun lailan nan ba bai karatun qur'anin nan ba amma falalarsa bata gaza na wannan wanda ya kwana yana sallah yana azumi baya fashi ba wannan ba karamar falala ba ce hadisin bukhari ne kitabul jihad hadisin muslim kitabul imara akwai wani sirri jama'a yana daga cikin baiwa da Allah yake wasu daga cikin bayansa shine mutum Allah ya taimake shi yana da yawan yin sallah da nafila ko yawan karatun alkur'ani wallahi duk mutumin da kaga yana da wannan to kai burin Allah ya saka zama irinsa akwai wanda malam sallah ba ta musu wahala akwai wanda karatun qur'ani ya zama masa jiki in bai yi ba sai ya ji wani kamar ba lafiya saboda Allah ya sa hale masa ya hore masa to kai kokari ka saba da ibada kada ka saba da kasala ki kokari ki saba da bin Allah kada ki saba da kasala kasala asara ce kasala ita ce mutum yana da dama yana da iko kurun ya kiya aikata abu manzo Allah ya ce ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha sammako da safe ko tafiya da yamma zuwa jihadi saboda Allah wallahi yafi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya hadisin bukhari hadisin muslim ya kawo hadisi yace ana za'imu ay kafiru liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillahi ko fi sabili Allah bi baitin في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث يشاء أن يموت حديث إمام النسائي ده إمام الحاكم ده ابن حبان الله يقول نايا القوارينين كفيلي da duk mutumin da ya imani da ni ya miƙa wuya kuma ya jihadi saboda ni na yi masa alƙawarin gidan aljanna gidaje gidaje farkon aljanna tsakiyar aljanna madaukakin aljanna ƙasa tsakiya sama kala kala za a bashi baitun fi rabadil janna baitun fi wasatil janna baitun fi a'la ghurafil janna akwai manya manyan ɗakuna madaukaka na aljanna a cikin gidan aljanna wadda daga nesa ake hango su kamar tauraro aka ga dan uwanka ga jam a cikin ɗakinsa guda ɗaya kamar tauraro wallahi komi na masala wahala fa babu komi na damuwa babu ko a nan duniya jama'a ku rinka lura da waɗanda Allah ya hore musu duniya ne da ke shimfida inda za su zauna wani gidan in ka gan shi ka ce kai wani bawan Allah aka gina masa wani gida yaga an kashe kuɗi komai gidan na ya ce shi fa wannan gidan shi fa ko mutuwa ya Allah ya bashi wannan aljanna ya fa ishe shi wallahi tallahi wala ya ce wannan dai a ce zai iya tafiya da shi ya bashi aljanna ko iya wannan Allah ya bashi a gidan aljanna shi ya ishe shi saboda ya kimtsu amma ina na aljanna ba haka yake ba haka yake ba to Allah ya wannan alkawari to wanda ya wannan to ai ya gama hada alheri gaba daya kuma ya gama gujewa sharri gaba daya ya je ya mutu duk inda ya ga dama ya mutu wannan alherin da aka tanadar masa zai same shi manzala ce man qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin fuwaqa naqatin wajabat lahu aljanna wanda ya yaki saboda Allah musulmi akan taguwarsa aljanna ta wajaba gare shi hadisi Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah riwayar Muaz bin Jabal annabi ya ce inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna akwai daraja daraja mataki mataki ɗari dukansu waɗannan matakai Allah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillahi ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullah فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه أرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة حديث الإمام البخاري كتاب الجهاد دكما كتاب التوحيد رواية أبو هريرة Na'am, annabi ya mana bayani aljanna mataki-mataki ne har guda ɗari, amma ya tanadi waɗannan matakai da wannan matsayi gaba ɗaya ga mutumin da ya je ya mutu saboda hanyar Allah. Allah ya ɗauki ransa a wajen jihadi ɗaukar kalmar Allah. ya ce kowace mataki guda biyu faɗin kamar tsakanin sama ne da ƙasa saman nan da ƙasa ƙasa da saman nan kusan tsakanin nan ƙasa da sama tafiya shekara 500 ne ƙwarai kuwa ba za ka samu abin hawa mai sauri ka ta lulukawa ka ce sai ka je can ƙarshen sama da kake gani sai ka shekara ɗari biyar idan ka je ƙofar sama ka shige ta kafin ka ƙara sama ta biyu sai ka shekara ɗari biyar ƙarai kuwa ina ita ma haka ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar har ka je inda Allah yake a saman sama abinda zai buga hankalinka shine wannan tafiyar gabaki ɗaya annabi ya yi ta a cikin dare ɗaya bayan sallar isha'i daga gidan ummu hani kafin asuba ya dawo la ilaha illallah da wata dabba wai sunanta wai buraka tafiya kurin take tare da annabi da mala'ika jibrilu annabi babban mutum ne malam wallahi wallahi yana da daraja akwai abin da in an gaya maka Allah ya masa hankalinka kwakwalwarka wato ba za ta iya surantawa ta kamanta ba kar kamanta zirga-zirgar da aka yi aka je aka ga gana da Allah aka karɓo sallah aka je aka dawo aka bi ta kan annabawan nan aka gaisa da su aka yi kaza aka yi kaza duka bayan isha'i kafin asuba ya dawo Allah mun gode maka ya Allah Allah mun gode maka Allah Allah ka tashe mu cikin masu son wannan annabi da wanda kuma suka yi imani da shi ya rab ya rab ya rab a cikin aljanna aljanna kala kala kala kala da yawa ne amma babba a cikin aljanna ce ita ce firdaus nabi ce idza sa'altumullaha aljanna in har za ku roki Allah ya baku aljanna to ku roke shi ya baku firdaus fa innaha alal jinan ita ce mafi daukan kan aljanna kuma ita ce aljanna annabawa da manzanni ita ce aljanna da take tsakiyar aljanna tsakiya sannan kuma wa fawqahu arshur rahman saman aljannatul firdausi al'arshin Allah ne a sama shine yayi mata rufi la ilaha illallah astaghfirullah arshur rahman daga nan ne saman wannan aljanna daga nan ne kogunan gidan aljanna suke bubbugar da ruwa duk wani ruwa na koguna don aljanna akwai koguna da yawa a ciki da bishiyoyi kamar yadda riwaya ta zo wuri ne mai ciyawa da shuka da kore shar ya zo mana a riwaya aka ce bishiya ɗaya ta gidan aljanna inuwar reshen ta guda ɗaya in ta shimfiɗe shi sai ka shekara ɗari biyar baka ƙure shi ba ba datti fa ganye ya faɗi ya lalace babu ruwan kogunan gidan aljanna da zurfinsa daga waje kana gano ƙarƙashin ƙasa gaba ɗaya kogunan kuma kala-kala ne akwai kogi na ruwa an harumin ma'in gairi asinin akwai kogi na nono sas nono madara malam ɓarai kuwa ba madarar ce take gigita mu ba yanzu ta gagare mu ba ka yi ta sallah da azumi da ibada daban Allah za ka samu kogi guda iya ganin ka madara ne min labanin lam ya taghayyar ta'amuhu kofuna ne kawai akan